رياض جن منها تبكي دلمها به فلق البحر الكليم وأغرقان جنود الإدا في غاية الكذي والشظن به يوسف نال العلاء وقد شفي به عين يعقوب الصفي متى حضن
wato anan salamu ala sayyidina muhammadin al-fatih da khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim shekunan mu musamman baban mu shekhin mu maulana shek adam goza sarakunan mu musamman mai girma sarkin gulag iyayenmu sauran bakin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu shakka babu shakka zukata ba za su so ana karanta diwani ana karanta yawan sayyidina rasulullah balle kuma yaban shehu radiyallahu anhu wanda kamar yadda sayyidi ya faɗa yabo ne wanda babu irinsa shi ma shehun da bakinsa ai ya faɗa fa shi'ri ya usabul amini wa innaha adimatu qub'in fa wa ahmad musrihu ko fa baini wa bain al madi'ina sarabiqun wa 'urun fa ma jibat liman hiya sarbaqu radiyallahu anhu ardahu ana karantawa kuma da murya irin muryar sayyidi isma'il wanda shehu ya faɗi a cikin irin su fa khairu jalisi man yuraddidu dhikrahu uhibbu fatan yashku bil amdahi lafiwa to gaskiya ba za mu so a yanke ba ko da gari zai waye ne Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya kara mana soyayyen sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai matukan wahala a gaban shekunan mu iyayen mu a tashe mu a ce mu ce wani abu sai dai ko idan za mu faɗi da bakunansu da izininsu to wannan kam idan suka yi izini to duk wahalan wahala sai ya zama mai sauki saboda shehu radiyallahu anhu yana cewa idza azina Allah li 'abdin bid'ati ilayhi yassara lahu subulan najahi fihi idan Allah ya bawa izinin abu wa da'iyan ila Allah bi iznihi din nan to shikenan duk hanyoyin saukakan wannan abin sai ya yi saboda haka idan dai abin ya zama aka ga mai kyautu daga kayan su ne bakunan su ne addu'an su ne bamanan su ne a jiya muna magana a cikin muhimmancin tariƙa da magana cikin maulidin sai na rasulullah mun ce dama za mu jinkirta magana cikin maulidin sai na to Allah ya zaɓi sai a wannan majalisin ne za mu ɗan ce wani abu cikin maulidin sai na rasulullah din kamar yadda yake a maudu'i a tsarin maudu'i a jiya maulidin sayyidina rasulullahi da yake malamai suna cewa fahimtar kowane abu sashi ne na tasawurinsa to bari mu yi tasawurin lafazin maulidu ar rasuli sallallahu alaihi wa sallama al-intifalu bil maulidin nabawi kalmar al-intif muhimmanta munasabar haihuwan sayyidina rasulullahi idafala watan kamu ya muhimmanta abu ihtamma ya girmama abin ya muhimmanta shi a shaida daga nan muka ka muka shiru muka bar karatun an gane maulidi ba wai farilla ne a addini ba a ya kai a ce shine alaman gane musuluncin musulmi ma ana haihuwar sai na rasulullahi sai musulmi babu wanda kuma yake wofintar da ranar haihuwar sai ta rasulullahi sai wanda ba musulmi ba ma'ana in dai mutum musulmi ne to ko yana ce ga rana ga munasaba ta yi wasai na Rasulullah to zai zama yana murna da wannan munasaba sura ga mu muke ganin duk wani ne cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yana maulidi mu ya kan kyakkyawa zaton mu kenan da musulmi kuma abin da aka yi mana umarni mu yi kenan idan ko mutum ya ce shi allan baran wallahi tallahi baya yi wai ya ce wallahi tallahi baya girmama baya murna ranar kai ko sai na rasulullahi to haka wallahi har gara abu lahabi shi wallahi har gara abu lahabi domin abu lahabi akalla ran da aka haifi sai na rasulullahi eh san ma sai na rasulullahi bane shi a wurinsa muhammadu ne ya jin dan abdullahi ko amma murnan da ya a ranar sai da ya zama dalili jiya shehi ya karanta mana fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko kafirai Allah yana faɗin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manzuran wannan ai amal ne sauran aiki ne soyayya sai na rasulullahi shi istisna'i ne a cikin ayyuka shi exceptional ne shi ne abu ɗaya daban wanda ba ruwan shi da sharaɗin la ilaha illallah don ya amfani mai yin sa ka san duk wani aiki sai imani ya shigo kafin aikin ya zama ya amfani mai yi banda soyayyan sayyidina rasulullahi ba an ce la ilaha illallah shine one din ba duk aiki in ya zo zero ne yake karuwa dan aiki zero ne shi yasa sai na rasula ya ce lan yusila ahadakumul jannata amalu saboda zero ne aiki sai one din ya zo in aiki ya zo sai a ce goma da ashari amsali ha ya kara zuwa sai a kara zero to da an zara wannan one din na la ilaha illallah sai kaga tarin zero ko sun kai dubu sunan su kayan banza ko ba haka bane amma inda sun zo bayan ɗaya ba sai kaga ana biliyan biliyan kaza to amma la ilaha illallah ka zara wan din shi soyayya sai na rasulullahi ka zara wan din an je lahira sai yayi amfani baya cikin zero zero ayyuka shi yasa ga Abu Lahabi kafiri makiyin addinin musulunci amma saboda ya gurna da haihuwar Muhammadu dan Abdullahi ya zama dalilin duk ranar litini sai an kafafa mashi azaba hadisi ga nan a cikin sahih bukhari in muna faɗa hadisi za mu ga cewa duba sahihi kaza ko musnadu kaza ko sunanu kaza saboda isnadi saboda a san cewa ba wai ana ciro hadisan daga cikin la'alimul masnu'a bane ko daga cikin al-mawdu'at ne na ibnul jawzi ba a ana cirowa ne daga asawfu kutubul islam wanda kuma bayan su sai dai kuma mutum ya bar musulunci Allahu Akbar.
hadisi na cikin sahih bukhari zai wuce ce ai mu'allaq ne to ai mu'allaqat din bukhari malamai sun dawo magana suna daidai da masani din da musnadat din sa zai wani ya ce ai mafarki ne domin mafarki a wurin mu ai addinin namu ma da mafarki ya fara mu addinin mu ma na musulunci ai mafarki ne farkon shi ka san ko duk abin da kaji an ce farkon shi kaza ne to ka duba girman wannan farkon shi yasa da ya rasulullahi saboda tsananin muhimman da mafarki farkon abin da yake tambayar sahabbansa in gari ya waye mafarki ne da an tashi da asuba ana idan da sallah ne wai goye ce mafarkin mai gogari hadisi ne a cikin bukhari na samuratu ibn jundub mafarkin mai kuka yi kowa ya bada labarin mafarkin da yi ko saboda girman mafarki mun ga dai yadda abubuwa da yawa na jini kai a ƙarshe ma dai mun san manzanci ta ƙare amma sai ba rasulullah ya ce kai mafarkin nan fa da kuke gani wallahi in ka kasa annabci arba'in da shida to ɗaya bisa arba'in da shida ne ko a ru'ya sadiqa min ar-rajuli salihi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwati muttafaqun alayhi bukhari wa muslim sai da ta bi shi lahira ta amfani shi ka gaya mu wani aikin kuma wanda ya yi sai wannan to in ka wuce kafiri aka sami musulunci aka ce ga wannan musulmi ne to wallahi aiki ko da dan menene yake cewa dan holewa ne dan duniya ne in dai an sami sai na rasulullahi an sami imani to sunan shi dan aljanna albarkacin sai na suna karka damu da ne aikin sa karka tsami cikin aiki dan dama aiki ai kayan masu wahala ne in ka ji mutum yana zai je lahira da aikin sa to ya ce zai je lahira da wahala ana zuwa lahira da soyayyan annabi ne da ce ton sayi duna rasulullahi amma in dai aiki ne sai na rasulullahi ce wallahi in dai da aikin ka ne to ba ka ba aljanna abinda ake nufi a ba ana nufi a bar aiki bane a'a a daina kallon aikin ka daina ɗauka aikin ka zai iya maka wani abu a ranar tashin kiyama ba abin da zai maka wani abu in ba sayyidina rasulullahi shi yasa aka sai mutum dan giya duk da mu cikin sahabbai an ce ga mutum ya sha giya sai mu ce ya sha ya koya mana ya ake haddini sun sadaukar da kansu ga janabin sayyidina rasulullahi ga sunan Allah ba ya kawo abin a nazariyar ba a cikin alqur'ani wanda ya sha giya a yi masa kaza da dai wannan haji hukunci ne wanda ya samu a wurin fatawan sai na ali karrama Allah wajahu wanda ya zina a yi masa kaza wanda ya kaza a masa kaza to sahabbai zai su ya rasulullah ga mu nan mun ba da kanmu a koya ma al'umma yadda ake haddin sai wani ya je ya zina dan a koya ma al'umma ya ake haddin zina ba dan yana mazinaci ba saboda ai ganin sai na rasulullahi kadai yana daga mutum ka ji ba maganar shehu tijani radiyallahu anhu yace tsakanin wali ya tambaye shi kan gausin wani zamani wanda ba sahabi ba da kuma mafi kankantan sahabo yace a yace ai aikin mu da nasu kamar dabibun namlati ne ma a failin qabat mun san menene qabat wannan tsuntsu wanda yake yanke dubban mil mil milamilai a rana daya ke su koya mana ya ake hukuncin abin to abdullahi da shibar ga hadisin shi nan a cikin sahihul bukhari hadisin sayyidina umar a kitabul hudud sahihul bukhari biyayya in da biyayya ne soyayya na sayyidina rasulullah ba zai ce ma dan giya masoyinsa ba giya yake zuwa ya sha ya zo ana dukan shi wata rana wani daga cikin sabo ya ce kai ko kai can maka Allah ya la'ance ka sai nasu da ya ce kun maka kar ka kara la'anta mun shi dan masoyi na ne ashe ba biyayya ne soyayya ba biyayya ɗaya ne daga cikin alamomin soyayya ɗaya ne daga cikin alamomin soyayya amma soyayya sai na Rasulullah wani abu ne wanda ya fi ƙarfin biyayya kadai dan da ba da haka ba zai kira Abdullahi da Himar masoyinsa ba to sai na Rasulullah ya ce masoyinsa ne to ko wanda ya zama soyayya sai na rasulullahi ba ka jira ka san ina ne class din shi a aljanna shi class din shi a aljanna class din sai na rasulullahi ne inda duk man sai na rasulullahi ke aljanna ka san ko in ba dan soya ba wallahi duk aikin mutum wallahi bai isa ya shiga inda sai na rasulullahi ke alakira ba ko ya hau wannan wuri ya karfe shi ko zai ja ga na Allah ya ce wa mai Allah ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين to wannan ba ga ba min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina ai ko ne da kilan din shi ne ba ga yanzu misali ana taro ba a Eagle Square a Abuja sai ka ga taro yanzu misali wani zai zo dan sai da biyo wata ko zai zo wurin taron ya halarta ga yanan ga shugaban kasa can yana zaune ga mataimakin shugaban kasa ga gwamnoni shi ma ga shi dan fiye wata inda zai dawo zai koma a unguwansu za a ce daga ina ce ai muna can taron da su yar ado wallahi ai ka bar ya yi abin dariya ko haka ne amma ko ba haka bane to shi ne irin wannan nawa bane sai Allah wa rasula kowa zai je klasin shi amma soyayya fa kowa ya san kissan Safwan da kissan arabi da ya zo ya tambayi sai na rasulullah da hadisai ne kowannen su yana cikin sahihul bukhari ya tambayi sai na rasulullah ya shirya tashin kiyama ya ce me ka tare da mateci ba komai sai soyayya sai na rasulullah ya ce to tun da haka ne kana tare da ni a aljanna ranar tashin kiyama don soyayya kan ka tanaji komai ba almar'u ma'a man ahabba to wannan wanda bai aikin komai ba kenan don wa har kama ya aikin ka kaddara mutum ya rayu ba abin da yake yi sai kiyamun laili sai azumi sai sallah sai ibada in ji sayyidina rasulullahi duk wannan ba su za su amfane shi ba soyayyen sayyidina rasulullahi ne dai har wa yau lokacin da Uthman ibn Mas'ud ya rasu ga hadisi na cikin Bukhari a riwayar shi na Abu Nu'aym al-Asfahani wanda ya zo a cikin Mijatul Awliya yace lokacin da Uthman ibn Mas'ud ya rasu matansa ta rika cewa sai na Rasulullah ya zo yana jahaza shi matansa Usman ibn Mas'ud tana ta aljanna sannan ki da babban bako aljanna kin yi bako sai na Rasulullah ya goye ce mata waye ga ya maki ya Rasulullah mutumin da kullun qiyamul layli kullun da rana azumi kullun da daddare sallah ai wannan kawai dan aljanna yace to dan wannan shi ne za ki ce mun shi da aljanna da ma ce mun kika yi yana so na da sai ya dare wannan maganar naki gaskiya ne sai ga shi yan uwa babu wani abu da zai ceci bawa in ba soyayyan sayyidina rasulullahi ba shine komai kamar yadda shehu yake huwal kullu minhul kullu batman wa zahiran fa balu ya kuma ma an ka lura ai la ilaha illallah ma in yazo ba soyayya sayyidina rasulullahi sunan shi la ilaha illallah sun shi la lallahu munafukai ko ba haka ba ai ba komai yasa aka ce munafiki munafiki ba sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ma ba soyayyan sayyidina rasulullahi ko ba haka ba ko da wani abu bayan wannan shine dalili da yasa har kafiri ya bi shi har kafiri wanda bai ma ce ashhadu an la ilaha illallah ba gane shi da wannan saboda an rasa soyayyan sayyidina rasulullahi kuma soyayyan sayyidina rasulullahi in muka kalli abin a hakika ba komai bane shine ainihin soyayyan Allah subhanahu wataala saboda saboda za ka ji ana cewa ana san Allah ana san Allah san Allah ai ba zai yi ba dama sai na Rasulullah ya ake so shi ne ake so don wanda yake sai ya je wurin Allah ya ji Allah ya ce to in za ka je wurin Allah ga annabi ne in kai ka dage kana neman sai ka san Allah tun da dai ɗanɗano baya danganan sa hannu baya taɓan sai lallai Allah Allah ne to ga annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد محمد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله in kana neman shaida in an ce maka Allah ka ce eh ni Allah nan ko ban san shi ba zan yi san shi to ga yanan Muhammadu Rasulullah ka san Muhammadu Rasulullah shi yasa saboda isa da matsayinsa wurin Allah in Allah ya ce annabi da Muhammadu to ba ya ce wasu ba ya ce wasu wannan Qur'ani ne yan uwa ba wai na karanta wani abu bane balle a ce a mun yi mubalaga mun yi guluwi mun wuce iyaka mun yi kaza kaza Qur'ani ne Allah ne ya faɗa kuma ban sani wani ya karawa mun yanzu aka yi mana kira'an halaf an hamza ban san ko akwai wata kira'a da ta ce wa ma naqamu illa an agnahu Allah wa rasuluhu ta ce min fadlihi ma ba ko mun san an ce wa ma naqamu illa an agnahu Allah wa rasuluhu to min fadlihi ne an ce wallahu wa rasuluhu to a haƙƙo an yurduhu ne ina malaman nahawu na ɗauka domirin akwai na mufrad akwai na musanna akwai na jami'i kan ce zaidun wa amrun sai a ce huma ko ba haka bane inna allaha wa malaikatahu yusalluna jami'i ko amma allahu wa rasuluhu hu هو والله ورسوله أحق أن يرجوه إنا أرسلناك شاهدا وتسبحوه ba sauran su sabbihuhu ma haka ayar ta sauka haka Allah ya ce ba wanda aka kawo zuwa aka kawo masa na aka ce a su biyu da in Allah ya ce Allah da annabi to kai ne zaka gaya mana tsoron shirka ba Allah ne ya saukar da tauhidin ba ai an ce Allah da annabi ba sauran shirka magana wai a ce wai muna guduwi muna bautar sa ina rasul ya haba jama'a ai an ce annabi maganar shirka duk ta kau ba sauran shirka don dama in za a wurin Allah ai wurin shi ake zuwa da aka ce mafi ruwi da Allah shehi ran da muna bin shi ba shi ya ce zai ga mana inda ake guduwa ce amma mu mun san ba yadda ya wuce wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine gariran wasa'a wa man yakhruj min baytihi gidan Allah ya koma gidanka an baka muhajiran ila Allah wa rasulihi kuma yurikul mautu faqad waqa ajruhu ala Allah gidan da kake ake ganin shi kai kake ganin girman a to an baka gidan yanzu Allah ya yi can kuma ka ji ka ji dan na rasulullahi dan isa waye isa in ba shi ba da ya cika sauka garin Madina mutane za a ce ya dauko a filin yan yan wan abna'u akhwalihi da sauran saboda isa firdausi ya je ya yanko fuloti Allahu ya akbar zo ya shimfiɗa a wurin sannan ya zauna ai sai shi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane yace baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati Allahu akbar ijma'i akan wannan a sama da ƙasa da al'arshi wa ma fawqahu da ƙasa ila ƙarshen ƙasa babu wuri mai girman da ya kai inda sayyidina rasulullahi ke kwanci saboda ba wurin da ya kunshi wani irin sa sallallahu alaihi wasallam dan in ka ce al'arshi to ai al'arshi bai kunshi abin da nan wurin bai bai kunsa ba mai wane ne al'arshin da ba shi a nan inda muke sallallahu alaihi wasallam dan kuwa wannan Allah haka yake magana to shi ma sai na rasulullah sai tashi magana haka yake yi in yace Allah da annabi baya su baya cewa su ga hadisi na Abu harrama ne ko harrama kuna cikin malamai ne harrama harrama bai alhamri wal khinziri wal maitati wal qinati a wani riwaya qinati wani riwaya maitati haka wal asnam inna Allah wa rasulahu harrama a ka'idan larabci in aka ce zaidu da amru to za a ce sunni saboda haka a ka'ida da an ce inna zaidan wa amran ne za a ce za a bani ko jalasa ko kama wata za a kawo alifu tasniya amma babu riwayan bukharan da ya ce a wurin akwai tasnifi ko tahrifi saboda haka harrama za a ce ba harrama ba Allah da manzansa zai ce ya haramta sayar da kiya da alhanzir da mai tati matattan dabba da asna gumaka hadisi ne a bukari yan uwa wani ne hudu ba ya zo wai shi banu hudu ba ya ke gaban sai jina rasulullahi yana jawabi ya ce man yuqi Allah wa rasulahu faqad itada wa man ya'sihi ma ta lima zula ce zauna bi isa khatibul qawmi anta tar maka da ne hudu ba cikin al'umma in an ce Allah da annabi wa yake ana ce maka su wa ya faɗa maka ana Allah da annabi a ce su ai in ka ce Allah da annabi sai kuma ka ce wa man ya'sihi dan uwa ba mun ce ibnu arabi al-hatami ya faɗa bane balle a ce shatahatun arifai ne Allah muka ce ya faɗi a alqur'ani sayyidina rasulullah ya faɗa a bukhari ba a al'alimul musnu'a ba Allah a Bukhari wanda malamai suka yi ijma'i shine a sauhul kutubi ba da Qur'ani kiri saboda haka girman sai na rasulullahi yan uwa girma ne a tuban da isa irin naji sallallahu alaihi wasallam wane ne ya isa ya zama ɗalibin Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam ka duba ai ba mutane wai suna ganin wai kamar malaika jibrilu wai ya koya musu karatu a hakan ba su sani ba ne wannan dai haka ake gaya ma jama'a amma ba ga shi kanshi malaika jibrilu da ya zo yana ba sai na rasulullahi magana ikra sai na rasulullahi yana ma ana bi qari'in ko ko ba haka ake cewa ma ana bi qari'in saboda mene ai saboda ikra yace amma da aka ce ikra bismi rabbika ka ji karatu ya kara tsayawa kai karatu wanda malamin ka Allah ya koya maka ko shi ke sai karatun ya tafi bai tsaya ba sai da aka ce a yau ma'azmantu lakum dinakum wa azmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shi yasa ikra ikran farkon ma ya shi cikin qur'ani saboda sai na sula da aka ce mashi ikra sai ya ce inda irin wannan na yan duniyar ne bai iya ba Allahu akbar ma ana bi kare amma da aka gaya mashi ya ji oke karatun malam to in aka ce maka almajirin Allah addabani rabbi ba a san ba a sana takidi ko ba a sana takidi wannan ba karamin magana bane fa a ce mutum almajirin Allah ne don me yake nufi duk ma almajiri karatun sa irin na malamin sa ne. duk almajiri karatun sa irin na malamin sa ne. to ka san ko Allah ilimin sa bai da farko bai da ƙarshe bai da aji bai da iyaka ya san komai to in zai koyar da ɗalibi to irin wannan karatun zai koya ma ɗalibin shi yasa sai na rasulullahi sai ka ga ya zo yana baka labarin abin da za a yi aka riga aka yi da abin da ake cikin yi a wani wuri ko sayyidina khatib ibn abi balta'ata ya rubuta wasiƙa ya ba wata tsohuwa ya ce je ki ki gaya ma mutanen gurin shiga sai na sunan ne zuwa ki a ka'ida wanda abin sunan shi ridda a ka'ida to amma da yake bai bada aljannan da yace kar yayi riddan ba yace na yarda da kai kayi riddan amma kayi munafunci wanda wannan mafi munin aiki ne amma duk da haka dai kai karɓaɓɓe ne wurin Allah an karɓe ka Allahu akbar saboda ya isa sallallahu alaihi wasallam
la ilaha yace ku je fi rawdatin khafidun inna hunaka za'inatan biha khudhu minha alkitaba haka haka sallallahu alaihi wasallam sai ka je na ba da labarin abin da za a yi wanda ba a riga an yi ba sallallahu alaihi wasallam kai saboda isama wata subhanahu wata'ala sai ya miƙe a miƙewa daya duk abin da zai faru a duniya har tashin kiyama sai da ya ba da labari hadisi ne a bukhari da muslim ba a illallah kyawun mawdu'at ba حديث هذيفة بن اليمان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما لا أخبرنا به وحدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه Allahu akbar sai na rasu da ya miƙe wata rana a cikin safu bai bar komai ba cikin abin da za zai faru har tashin kiyama har zaman nan namu a nan wurin mata raka shokaci a tsayuwa ɗaya sai da ya bada labarin wani abin wanda ya rike ya rike wanda ya manta ya manta saboda ilimin sa ilimin Allah ne in ya so kai ba nan ba sai a wuce nan a bar alamul mulki a tafi alamul malakuti ana zaune a duniya sai a ce maka ware ga kanan cikin aljanna ga ka a duniya kana zaune fa ga ka a duniya kana zaune saboda shi da jiya da yau da gobe duk ɗaya ne a wurin sa ma auna illa wahi da tantalan bil basar Allahu akbar duk ɗaya ne duk yanzu ne a wurinsa saboda haka ana zaune a nan zai ce maka ga kanan cikin aljanna inni da khalqul jannata fa samitu khashfan alayka amami akhirni bi arja amalin ta'malu haka yake ga musayyid ma bilal ko haka yake ga musayyid sura ummu sulaima ma'aikar anas ibn malik matan abu talha al-ansari al-gumaysa yace da khalqul jannata fa samitu khashfan gumaysa ko kaga yanda aka yi tsayin lokacin aka yi tsayin lahira wani lokaci ana zaune sai ce to gama aljannan da wuce nan a gaban mu أريد علي أريدت علي الجنة والنار أرض هذا الحائط فما رأيت كاليوم في الخير والشر ومثل اليوم في الخير والشر وكالشر كالخير والشر تلك رواية دبن دبن أخرى ga aljanna da wuta nan a ga sunan muna zaune a nan shi yana ganin su zai bada labari na lahira sai ya rika wa aka- aka yi da fi'ili ma bin yake bada labarin ko da fi imami Allah yake bada labarin lahira to haka almajirin sallallahu alaihi wasallam ɗalibin Allah sai sai mutum ya zo ya ce maka wai sai na rasulullahi bai san gaibu ba kai ka ya faɗa mana gaibu kar kai mashi gardama sai na suna wallahi ya san gaibu sai ku ita daurani fil halaqatil mufrada tambaye shi menene gaibu zai ce maka Allah ne gaibu to shine annabi bai sani ba malamin nasa wanda wani shi yake kwana
الله أكبر يا رسول الله أبيت عند ربي يقيمني ويسقيني وكو ملائكو ينسى بانسى ملائكو كما ينسى بانسى إذن رسول الله خادمان سني بهذا جبريل الأمين موظفا ومستخدما حاجي gaskiya Allah أي خادمين أي با سيدنا رسول الله إن كجد إن سيدنا رسول الله ما كان عليه زيك كما ملائكة ko Allah ba haka bane sahabbai ba suna zaune bane shin jibril malaika jibril ya zo bai na ma na da nusu min ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim ga hadisin aisha na abu awara aiki innahu jibril yuqri'uki salam shi ma hadisin bukhari da muslim to Allah da mala'iku sai ne kuma gaibu sai abin da zai faru nan gaba to wannan kam ai ba a wanda ya bari sai da ya faɗa ga yanan kamar hadisin da muka faɗi sai aljanna da wuta wannan ma ba ga sunan ba wuri da kalayil jannatu wa naru inni da khalqil jannata inni da wajadtu kunna akthar ahli nari ka tasaddaqna haka Allahu to أكبر ne ne bai sanin ba a ciki sai a ce wai ranar tashin kiyama yaushe ya ce maka bai sanin ba dan ya ce gaya maka sai ka ce bai sani ba ce ai ba ga idan ya ce maji malaika jibrilu mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'ili ba to ai wannan ya ce ya sani kenan ko ba iya karatun bane ka sani wanda ake cikin in ba ba haka ba da Allah dan uwa ba saboda Allah dan an tambaye ka wai dan Allah ya sunan gargara ne ne ne ina ne gula sai ka ce ai in sanya sai kuma ka tafi ka ce ga ta ina zan bin jiki ka zo ma hukaci ko ka ba to malaka jibrilu ya ya tambaye bai rasulu akhbirni an ya mal mas'ulu an hada hada ala min as-sa'il to ko kana nufin malaika jibrilu kai ne sai da rasulu ya gani ba sai bai tambaye ni akhbirni an ala ta ko amma ra ce haka to amma ma ne alamomin ne alamomin alamomin da kani ba ka ta akwai akwai alamomin da baka sani shi ba ai sai abin abin da sai san kamar kai sai san za ka ga alamomi a gara ne dan ne man masul to an hari alamomin da ili sai mala mala jibril ya ga sai date ne sai rasulullahi ba ya san kan sa sai to a to sai ta haka ne ne yi sai sai sun lai zuwa abin ta ishara ne ne ne ne rage kudin abin da yake nan yake kesa ana zamani ɗaya da ɗaya shi yana cika ne sauka wani wuri ko yana cika cikin ko wani wuri Allahu Akbar Bukhari da Muslim Allah Allah annan ba sai na kula hajin sai na karin kaga kaga da Muslim sai kaga wannan ba ga sai na Umar ba ko ya sani eh? yana zauna a za a ce ai ai kaza ka kuma amma abin da zai baka mamaki za a dage ana wannan lintan na zai na Rasulullah bai san gaiwa bai ma ibnu ya san gaiwa abin mamaki a karatu ana yi sai kullum da tafi wasu na gazuwa zuwa madaris saliki na mutaji na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da shida a tsawon jan daruwa za ka ga karkara ibnu qayyim al-jawzawiyya wa ba al-majid kita ya fito ya ce ibnu taymiya ya sha shigo mashi ya gaya mu ga abin da ke cikin zuciyarsu yana ganin abin da ke cikin zuciyarsu ya ya sha sha sha lokacin a yakin ta ta ta ran so ta ta ya ran so 70 ya ya ran wallahi billahi sai su ne su ci galaba ba kanta da aka ta ce ka ce insha Allah aka da shi ya ce insha Allah amma ba kawai insha Allah na Allah ka abin da insha Allah ba a kawai ko insha Allah da dan ba sai a ce insha Allah to ai insha Allah amma inda zai kake in mutum ya ba amma labarin abin da zai faru faruwa labarin abin da zai zuciya mene amma an sai inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa akhiri da ga ga da ai ya kar wanda yace ya san bai wa to ba ya ce tafi da ga nan nan sai shi ba wannan ne kai kuma duk shi ke baka san tawazu ba sai na roƙar Allah ba ce kana bi ta shaka shaka annabi ba ba ya ce kana kan bi ta shaka shaka yuru yuru mata ba yana da nufin dire bi yuru san mun ta bane wadan bai bi annabi musu ba ne yace kana kan bi ta shaka su a'a wannan wannan shi wadu ɗan uwa ba mijin sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi la yaskanta an rubuta aya kan mu taru muna ma maulidi muna tambayan me muna tambayan hujjoji akan maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane an taɓa tambayewa aka ce menene wuri hujjan kun maulidi ya ce rashin hujjan rashin hujjan shi shi hujja abin da ya dudu akwai abin ya wuce hujja da Allah wani uba ne ya taɓa tsayawa yana jira a Qur'ani sai an ce su su dan shi zai fara sanar kowace uwa ce ta jira sai an ce ta so ɗanta sannan ta so shi ba ta da bukati an ce mata ta yi za ta yi ko wa wa ne ciki ya dodo hanci shi ya kin shi yana jira sai an an ce ya ga kuma hujja a Qur'ani hadisi ya fara numfashi ba shi sannan nan fara ya rasulu Allah la adadina min anfusihim ana in dai har kana tsoron mutuwa ka ki dodo hanci ka jira hujja ka ka fara numfashi ba annabi soyayyar shi ya fi maka kanka shi kuma maulidin sa yana nufin sonsa muhimmanta sonsa don son abu ne yake sai saka so abin da yake Allah Allah kai shi zama jinunu an gon son sai lawa wai ba jinunu ya je an gon sule sule yana da shi sha ba sai wai yanzu yana kai musu ina bi da fannin ne a zo an gon sule ya sha ba garu yace a a ai ba garu ne da gani wanda yauna a cikin garin ne nake so أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغمنا قلبي ولكن حب من سكن الديار شغبير الأول ده بعدين سيدنا رسول الله ده وتاريخ أبو وطن ko me ya maziya shi akan safar da rabiul thani ai babu sai saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka duk da haka saboda zamani ne kamar sai ya faɗi ji haka mutane wata sai ta yi musu musu harin gwani soyayya sai na sulai to ko sai na sulai ya ce jibu aula da kuma ala ta fi kisani na farko hubbi nabiyikum ku yi ladabtar da ayayanku kan sai na rasulullahi farko son annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hudu bi ayyuki na bi abin san ayan gidansa da zuri'ansa da danginsa shehu jani kabirka na uku kira'atul qur'an karatan alqur'ani والكلام حفظ الكتاب الكريم كرامة إلى لقاء العظيم كان تو أنقوا sai na rasu rasu ya ce ladan ta tsura ne ne abu sha ya ce shi anan ya samu wurin wucin mawu bi ma abu sha mu in ka kara kara ba a karki na ta ta za ka irin su ibnu taymiya da irin su ibnu haji wanda su ake kama ma su a lokacin ilimi ko to ibnu haji a cikin madhhab ya faɗi cewa eh ya tsara wucin mulidi a fadfan sai ba rasulullahi an azmin da ne yi na ranar nan tini za ka yau mun wuli bi amma ba ya yi tsari tsarin wasu ke wasan jin ya ce kudin ya zai bude saboda tsarin wasu sun lafiya ne ibn mutaiminan kuma a cikin kifi da wani wuri duk kun sani aka tarbi maulid ya ce jiya jiya mun tanta a kan jini na mun tanta babban na arba a mujalla jila na hudu shafi na ɗari uku da bakwai na almina. yan uwa maulidin sayyid na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallahi ya karfin hujja ya karfin hujja baya jiran mu taru muna maulidi muna tambayan me muna tambayan hujjoji akan maulidin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wuce haka an taba tambayar shehu aka ce menene hujjan ku na yin maulidi yace rashin hujjan rashin hujjan shine hujja a abin da ya duhu ya akwai abin da ya wuce hujja da Allah wa uba ne ya taba tsayawa yana jira a Qur'ani sai an ce so dan shi sannan ya fara sallar kowace uwa ce ta jira sai an ce ta so dan ta sannan ta so shi ba ta bukatar sai an ce mata ta yi za ta yi ko ko wane ne cikin mu ya doda hanci shi ya ki numfashi yana jira sai an ce ya ga ku hujja a Qur'ani ko hadisi ya fara numfashi sannan zai fara ya rasulu aula annabi aula bil mu'minina min anfusihim ana in dai haka ya tsoron mutuwa ga ma hujja kafin ka fara numfashi ba annabi soyayyar shi ya fi maka kanka shi ko maulidin sa yana nufin son sa muhimmanta son sa don son abu ne yake sa ka so duk abin da ya ta'allaka da shi ba ya zama jinunu da angon su laila ba wai majnun ya je angon su laila yana ta shisha magaru sai wani yanzu yana ce mishi kai lafiya wannan me yasa ne gare ka zo angon su laila kana shafa garu ya ce a ai ba garu ne dame ni wanda ya zauna a cikin garin ne nake so ko amru ala diyari diyari laila uqabbilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbu diyari shaghamna qalbi walakin hubbu man sakana diyar shafi awwal da ba din sai na rasulullahi ba wannan ne kamar wadannan ko me ya maziya shi akan safar da rabiul thani ai babu sai saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka duk da haka saboda zamani ne kamar yadda sai ya faɗi jiya mutane ne watan sai kai musu gwari gwari soyayyar sai nasu lai to ko sai nasu lai ya ce ajibu auladakum ala salatu fisani na farko hubbi nabiyikum ku ladabtar da ayayanku akan sai na rasulullahi farko son annabi sallallahu alaihi wasallam kan abu wa hubbi ahli baiti na biyu son ayan gidansa da zuri'a da danginsa shehu tijjani da shehu abdul qadir na uku kira'atul qur'an karatun alqur'ani شو البعيد ان شاء الله ولتجعل ولتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم دكياني تو ان هو sai na rasu ya ce a yi ladabtar tura ga imam abu shama ya ce shi a nan ya kamo hujjan mawuni in ji imam abu shama in ka kara gaba a karni na takwas za ka ga irin su ibu taimiya da irin su ibn al-hajj wanda su ake takama da su a lokacin akili ko to ibn al-hajj a cikin madhhab ya bari cewa eh ya sami hujjar maulidi a fadin sayyidina rasulullahi kan azumin da yake yi na ranar litini za ka yawmun wulidtu fihi amma ba ya yi tarihin musulun shi wasan jin ya ce kun ya zai mashi saboda tarihin musulun ala kulli hali ibnu taymiyyah nan ya faɗa a cikin istidawu siratul mustaqim duk kun sani aka tambaye shi kan maulidi ya ce jiya an mun tambaya kan zikiri na manta ban faɗi wannan abin ba a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da bakwai na alminhaj ibnu taymiya ce duk mutumin da ya ga zakirai suna zikiri suna harrakawa yi musu inkari to me mare imani ne a zuciya haske imani bai shiga zuciyar shi bane alminhaj sunnatin nabawiyya mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da bakwai in kana da shi ka kawo a duba in littafin sa a cikin littafin sa iktida usrat al-mustaqim yace maulidi a wurin hujjar sa niyya niyya mun san niyya ko da kiman niyya yace ya kan danganta da niyyar me yi idan yana yi dan soyayya sai za su lani Allah zai bashi lada akan wannan ya ko kalli asali mai girma min al-usul islamiyya domin domin imam Ahmad yana fani akan hadisin innamal a'malu binniyati yace imam Shafi'i ya faɗa kafin imam Ahmad yace dukkan ɗaya bisa ukun ilimin duniya na cikin wannan hadisi تابع الإمام الحادث ابن حجر العسقلاني مولفين فتح الباري الإمام الشوكاني يتي لا هجرة بعد الفتح هو يتم عليه ابن حجر أحاديثي والله yace ya gano hujjar maulidi a cikin hadisin zuwan sayyidina rasulullahi madina da ya sami yahudawa suna maulidin annabi musa kar ku damu da musala kalmar maulidi ko a kira maulidi ba dai muhimmanta rayuwar annabi musa suke yi saboda suna murna ranar da Allah ya tsirar da annabi musa ya halakar da fir'auna suna murna suna azumi a ashura sai na rasula ce mu muka bi cancanta mu san ba namu bane eh ai mu san namu ne kayan Allah ai ba annabi ne ko ba ka ba ka san ko musa ai kayan Allah ne wasu na suka bi nafsi Allah ya ce ya yi yansa aka sami رسول الإمام القسطلاني الحاكم القسطلاني مولى في عمدة القاري على صحيح البخاري shi ma zai ce da harwa yau ya samo hujjan maulidi a cikin lokacin da sayyidina abubakar ya rika fatan Allah ya sa ya mutu ranar litini saboda muhimmanta ranar litini ranar ya ce ya yi istifadin hujjan maulidi daga aka zo aka sami irin su ibnu abbas a karni na goma sha daya duka na wuce irin sahawi a karni na goma al imamu sahawi mun tashi almajirin alhabis ibnu hajar al asqalani wanda suka yi zamani ɗaya da ibnu da imamu suyuti suke gingimu da imamu suyuti shahararren malamin hadisi ne mawallafin fatul mugis bi shari'a al hadith na al-hafiz al-iraqi al'adun sahawi ya ce ya tsamo hujjan maulidi a kan cewa musulmulidi shi kuma a cikin faɗan Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una saboda ai fadlullahi alqur'ani ne ko ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك فضل الله فضل الله على القرآن kenan alkitaba shi ko rahmatihi ai annabi ne wannan fasara ba mu muka yi masa sai ma abbas radiyallahu anhu ma shi yayi yace fadlullahi alquranul karim wa rahmatuhu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to an tunda an ce da su ake farin ciki to ashe sai ai maulidin sayyidina rasulullahi saboda murna da rahman Allah subhanahu wataala to kuwa lokaci yana mun kararrawa a ai da lokacin da aka bani minti hamsin ba zan wuce ba lokaci yana mun kararrawa amma amma abin a mutanen nan muna son mai inkarin maulidi mai inkarin maulidi ya gaya mana don Allah shin waɗannan a'imman kage muka yi masu ba su faɗi ba ne mu gaya masu littafin da shafin koko ya fi su gane hadisan ko yana da wani malami wanda ya gane ayoyin da hadisan fiye da su ya ce maulidi babu kyau idan muna taji muna challenge duk wanda yake da malamin da cikin malaman musulunci al'umma suka kai dubu ɗaya ko ɗari biyar suka ce sun yadda malami ne wanda ya ce ba maulidi ba kyau muna neman sa duk mutumin da zai iya kawo mana littafi ko maganan wani malami wanda maganan ya kai shekara ɗari uku nan gaba baya da ya wuce wanda ya ce maulidi babu kyau muna neman sa amma yanzu kai jahili da sunna da baka san sunnan ba baka san menene bid'a ba da ko kana ga mutane wai sai da Allah ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar wai shine hujja kana na maulidi maulidi bid'a wa ya ga maka to mun ji mun ji kullu bi adil balala wannan faro wata din balala ne saboda haka huwa bin nayi ko a bid'a bane faro wata zai ce kaga jahilci inda za ka kama wannan zai ce kaga jahilci baya bambanta bid'an shari'a da bid'an lugha wannan kullu bid'atin ai ana nufin na shari'a abubuwan da ake kirkira cikin ibada a washe kullum ba kulliya bace kenan ko ba haka ba kullum ba kulliya bace kenan tunda akwai bid'an shari'a da bid'an ibada lugha ko ashe kullum juz'iyya ne har a wurinsa to ku kulliya ta haɗa komai da komai in an cire maka wani abu ka ce a wani wani abubuwan duniya ne ba ba su ciki a to ashe ba kulliya ba ce kullum kuma har a cikin shari'a yan uwa har a cikin shari'a mutum zai zo ya sarransa wata rana ina kallon wani mutum ana cewa shi Muhammad Mukhtar Shankiti kakansa malami ne Muhammad Al-Amin Shankiti babban malami ne na fiqh malamin malamin tafsiri malamin ulumul qur'an ana program da shi sai aka zabe da ake wai shi da Allah sallar da nawo tahajjud da ake yi wai shi shine ne a bayan shi yace gaskiya sallar tahajjud annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma kuma dai yana da kyau saboda akwai wani asali a cikin asalolin addini masalihu da shi ake cewa masalihul mursala to yana cikin masalihul mursala su ake ce ba alqiyasul khafi yana cikin masalihul mursala saboda maslaha na al'umma mutane za su haɗu su yi karfafa da juna sorry istisla ne wancan wai a cikin masalihul mursala saboda mutane za su haɗu su karfafa da juna su yi ibada kaza kaza saboda haka wannan abu ne mai kyau to saboda Allah tun hujjojin da ya wayar akan tahajjudi ka zara kalmar tahajjudi ka ɗaura kalmar maulidi ka jinka abin ba zai miƙe ba kama saboda wannan an jingina shi da sayyidina rasulullahi shi kuma mutum ne wanda da an ce sayyidina rasulullahi da ya kawo tuhuma da an ambaci annabi to shi nan matsala ta yau ya ce mutum ne gaban kowa wani yawo billah gobe ya ce a bai san gaibu ba jibi ya zagi yayansa to da zagi ai ma zagi shine ka zagi mutum iyayen mutum shine zagi bada mu kaddara hadisin gaskiya ne shi kuma a karatun shi abu mahaifi ne kadai abu to a karatun Allah ya karatun shi mahaifi ne kadai abu a karatun Allah kaka sunan shi abu dan uwan baba sunan shi abu mahaifi sunan shi abu a karatun Allah kai har kakan kakan kaka ma sunan shi abu ko da Allah ya ce millata abikum ibrahima shin ibrahim nan mahaifinmu ne yan uwa
sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yaqubu alaihi salam yake tambaya a bayanka ibrahima ka ji kakan shi wa isma'ila ka ji babban shi wa ishaqa ka ji mahaifin shi ashe a wurin Allah kakan kakan kaka sunan shi abu kaka uba shi uban uba sunan shi abu dan uwan uba sunan shi abu a wurin Allah to muqaddar hadisin Hammadu bin Salama ta ya inganta to ai abu Abu Lahab ake nufi to dan uwan uba abu ne wa Abu Talib ba shi bane wallahi ha Abu Talib wa wurin ba shi bane saboda ya ce wannan kada alimci bi anna dinan muhammadin min khayri adyanil bariyati dina wanda gurin magana ai ana magana muhayyiku ne ma ambata ba bai ambata ba kawai ne fita za a yi jihadi shikenan ya ce bai hude ne za a fita jihadi kawai ya ce shikenan zai fita ya yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirai aka fita yaki ya mutu a wurin yaki shehu ga yana yana ni'ima zakal fa abdul fatal abdullahi ibn salamin wa muhayyinku mufhimul arzani yana a cikin nurul basari ko bai wuce ne amma yake duk kudin da ya mallaka ya bar masa yi na rasulullahi in ya mutu a wurin wannan yaki ga rajashi nan ba wanda ya taba tsirraka da jashi a shaɗu Allah ya ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi amma daga madina sai na rasulullahi mashi sallah ya ce wani dan uwanku ya rasu yau to balle abu talib wanda a hadisin ma a sayyidina abbas ya gaya ma sayyidina rasulullah wallahi ga yana yana faɗin kalman da kake so ya faɗa sayyidina rasulullah ya bai ce bai faɗi ba cewa yi ban ji ba ban ji gobe ba ni bai faɗa ba ko yan uwa daga zaki iyaye sayyidina rasulullah da fatan ci gare shi alhali shi ce lan kuzul aya a bisan bil amwati kada ka cutar da masu rai ta hanyar zagin wanda suka su إنهم مثلا أصحاب الغيب أو المرسلين قالوا هكا سوما دي سنا cewa basharan mislana duk al'ummomi abin da suka gaya mannan su kenan wannan basharan mislana din kuma shine abin da Malik ibn Nuwayra ya yi Khalid ibn Walid ya kashe shi ko ba zuwa ya sami sahabbai ya ce ina abokin ku ba ka ji ma aboki dan aboki ma zai iya bai ka ina abokin ku ya ce sai ma Khalid ibn Walid ya dauke kansa saboda ya ce wa sai na suna abokin ku dan ba haka suke ganin shi su kakinsa ma daga tsirin tsirin gashin kansa ya fi masu abubakar da umar da usman da ali tsirin gashin kansa ya na suna ga hadisi na bukhari na muhammadu bin sirin ko in ji sha'aratu min sha'arati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw rizqu min tarafi ana sirri maliki wa li an takuna in ji sha'aratu sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha ko ya zama ina da filin gashin kansa kwara ɗaya sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi mun duk duniya da abin da ke cikin duniya ko ya kaki kakinsa wa iza wa iza ta nakama ma ta nakama muhammadan illa wa qati ka fi adi fadalaka biha wajhahu wa badanahu haka hadisi yake da zai kaki dan da ake yi a tabi a shafa a wuska ne jiki hadisin bukhari yan uwa ga hadisin baraka na shararre wanda dara kudi ya ce kun san kuma wane ne dara kudi wanda bai haƙi ya ce dara kudi bai ga irinsa ba to kun san waye dara kudi a hadisi to dara kudi ya ce wannan hadisin ya cika dukkan sharuɗan bukhari da muslim wanda sayyidina rasulullahi ya bawali a cikin abin bawali baraka ta ɗauka ta sha sayyidina rasulullahi ya ce to ke kam kin makan ki iyaka da wuta laqad intazarti minan nari bi hawayi to kin sha bawalin sayyidina rasulullahi ka ji fadan uwa kai bawalin ka in an sha sai asibiti in ka dami karu da shi karu ya rushe masu karu su zo su ce don't you run not you run night ko kar kai fitsari a ga saboda sun san hadarin bawalin na mutum irin ka ko amma na bai sa rasulullahi al'ilajun naji'an magani ba maganin duniya ba har da lahira yace ne lan tashtaki ba maki abadan
Allah ke da ciwon ciki shike na har abada sallallahu alaihi kuma a wancan aka ce mata laqad yatazarti minan nari bi hawari a lahira ma wallahi in makan ki katangan karfe dinta kaga hadisin sun sayyidina bilal da abu musa al-ash'ari lokacin da suka zo sayyidina rasulullah ya ce ku zo ya alula ya wanke hannu ya to ya kuskura baki ya toba a cikin ruwa ni bin bukhari ya kuskura baki ya toba ya ce masu ku ɗauka ku sha ku wanke ku sha ba a cikin ku ku shi ko goge cikin ku da shi sai da tunawa mu salamata tana cikin ɗaki ta ce ku rage mu bugonku ku rage wa mamanku ita ma ta sami rawanta ba su ganin sai na rasulullahi mutum irin su radiyallahu anhu ajma'in a suka dan da suke yi akan wudu din su dan da suke yi akan wudu din sa sallallahu alaihi wasallam dan kuwa in an ƙara magana zai ce maka ai sai na rasulullahi ya ce la tutruni ko a wannan hadisin a wannan hadisin ya hana a zuka shi a zububuta shi ne zububutawa me ya zugawa me ya zububuta menene wuce wuri cikin yaban sai da rasulullahi in dai Allah zai ce Allah da annabi ya ce shi to kai ko me za ka ce ka wuce wuri kai ne kuma ai baka saka kawo wanda kawo ma sai a ce maka mushriki ko ba haka ba wai zai kawo nan an dai ka masa kawai ka wuce ka ce Allahu a'lam li muradihi kana ko ko ai an dai ya kura kare ba kara bayani ya ai magana Isra'il bayan shi saka babu hujja duk wanda zai ce maka wai ga hujjar da ya hana a maulidi ga hujjar da zai iya kawo wanda yake hana maulidi wallahi yana kane kane amma maulidin sayyidina rasulullahi shine ainihin ibada domin soyayya ba abin da yake sawa a yi ta sai soyayyansa sallallahu alaihi wasallam soyayyansa kuma mun ji shine ainihin ibada an zo mana da tambayoyi zan yi amfani da wannan daman domin amsa waɗannan tambayoyi a ɗan ragowar lokacin da ya ragu saboda kada kuma in gama an jima kuma a zo a ƙara dawowa akwai lokaci ragowar lokacin muna da malamai wanda za su ce wani abu a cikin ragowar lokacin insha Allah a tambayoyin guda muna fitowa yanzu aka kawo duk da yabdu daga wurin wani daga cikin ɗan kuyi amma dai ga wurin muna zaune daga nan har ɗayan dare kuma na san ana jin mu in mutum yana da tambaya ko yana da ta cewa to ana jiran sa kada sai an tafi ya farko ya ce an ce wanda ya yi sallah da ladan baya da sallah wannan kam yana nufin wai sallar yan makka ma da madina ba su da sallah ko a yau yau a makka da madina ba a yi kawai mai zafi na yi da ladan wai ne kila bai taɓa zuwa hajji ba ne ya ce idan mutum ya mutu aka yi masa fidya'u bireben ubangiji wannan kalman ban gane abin da ke rubuce ba saboda wanda ya kawo mun tambayan zai yana direben ubangiji ne Allah yau lillahi ba za a yi amfani da wannan kalman ba watan shi dai Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala shi dama dan uwa ai yakan ce har sadaka a bashi har yakan ce ba a bashi bashi saboda tsananin karanci yakan ce bayan lafiya ka kai mashi ziyara yakan ce ya yi karanci baka tufatar da shi ba yakan ce ya ji yunwa baka ciyar da shi ba ashe kyautata ma bawan Allah shine kyautata ma Allah in an kyautata ma bayan Allah an kyautata ma Allah amma Allah subhanahu wataala ba maganan bribing sai maganan neman addu'a zuwa gare shi sai maganar roƙo ashe in ko da haka ne idan mutum ya saban Allah idan mutum ya sadaka saboda neman wata bukatar shi Allah ya tabbatar da ita ta zama bribing kenan wal iyadu billah wannan jahilcin ubangiji ne rashin sanin Allah ne magana ne wanda ko bai hude da ba na fare ba zai faɗi ba akan Allah subhanahu wa ta'ala tara mutane okay addu'a bayan sabbi Allah anhu yana cewa shi da addu'a bayan sallah yake gane an idan da sallah sallallahu alaihi wasallam إنما يعرف الانصراف عن الصلاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الناس بالذكر saboda addu'a bayan sallah sunna ce maulana shekul islam maulana sharif ibrahim sada radiyallahu anhu ya yi tafi guda sunanta ijmamul minna fi anna du'a dubra salawati huwa sunna cewa addu'a bayan sallah shine sunna daga cikin mafi girman lokuta ka duba tofatul zakiri zakiri na imamu shaukani za ka ga ya kawo maka lokutan da suka fi girma wurin karban addu'a daga cikin mafi girma dubra salawati bayan idan da sallah saboda lokacin abubuwa ne da dumi-dumin su an idan da munajati kenan da Allah subhanahu wataala kai tsaye kuma ma baka ga tun daga cikin sallah ake fara addu'a ba su Allah ya gano ta ah kuma an ce ba a tara mutane yin suna shi yasa ayan ba su albarka yanzu wanda ba a tara musu iman to ba a tara an nemi addu'an bayan Allah an nemi addu'an magabata an nemi addu'an malamai to ba dole ɗa ya zaki uban shi ba ba dole ɗa ya yi rashin ladabi ba da tsarki sai addu'a ai ba su san waɗannan abubuwan da ake gani yanzu ba ko saboda an tara an yi addu'a kuma sannan saboda wanda yawanci wanda zaka ji suna bin wannan daudawan su ba duka ba daudawan su ba tara musu an yi addu'an bane sai suna bakin ciki suna hazana wai da suka lalace ko ma wai ya lalace ba to ai wasu shegu ne wasu ban ce a bulat ba dai a wasu garuruwan ne mu da mu sani shan rubutu haramun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام yanzu yanzu da muka karanta shan abin da bakin sai na rasulullah ya kuskure ya maida wannan nau'i ne na shan rubutu tabarruki ne da wani abu na sayyid na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa hadisi ne ingantacce a cikin bukhari a cikin bukhari hadisan khalid ibn walid da suka je wani gari suna tafiya suna kan hanya sai suka je wani gari suka nemi mutanen garin ba su kyautata musu karban bakunci ba su kyautata musu ba ana cikin wani halin sai kunama ta harbi babban garin babban dattijon garin kamar sarki kamar babban mai anguwan su kunama ta harbe shi aka rasa yadda za a yi Khalid ibn Walid ya ce wallahi muna da magani amma sai an biya ya tsawwala musu kuɗi kuma suka biya wannan kuɗin ya karanta Fatiha ya tawassuli da sayyidina Rasulullahi ya tofa shi ne rubutu ya karanta Fatiha ya tofa a cikin ruwa ya ba wannan sarki ya sha yana sha ya nike kaman ba a taba abin da ya faru suka rika wannan kudin suka kada ci saboda suna tsoron yaran da su ci kudin ko saboda aikin Allah suka yi suka zo wurin sai na suka ji aikin da a haƙƙa ma a fasin alaihin ajiyar Qur'anul Karim ai da ma abin da har za ku karbi ladan ajiya ku akai irin ma kun yi aiki da alƙur'ani kun yi wa mutane hidima da alƙur'ani shi ne ma abin da ya kamata ma ku ci ladan ajiya to suna ga uwa mutum ya zo ya ce maka an rubuta sunan Allah an ba shi ya sha sai na Rasulullahi ya yi ba sahabbai ba iyaka an sha zuwa mashi da sahabbai ya karanta wani abu ya tofa masu ya kuskura baki a ba su su sha kai abin ya wuce nan su rubutu su a wurin shi sallallahu alaihi wasallam rigan da ya sa rigan da ya sa su shine rubutun sai da tuna asma'u bintu abi bakr da hadisi nan a cikin muslim rigansa suke ɗauka su tsoma a ruwa in mutum bai da lafiya su bashi sha ya warke. Sahihu Muslim ɗan uwa. Asma'u bintu Abi Bakr sahabiya ɗan sahabi jikan sahabi matan sahabi uwar sahabbai. Ita uwar sa yana Abdullahi bin Zubair ne ko ƴar sai na Abubakar ɗan Abu Qafa dukan su sahabbai ne. Ita ce ta ruwaito na hadisi ganin akwai Muslim. kitabun libasi ina ta ce ina da dubban sayyid na rasulullahi wanda na samu ta hanyar sai da tuna aisha in muna ina nan a da shi abinda muke yi nasiluhu lil marda nastashfi biha nasiluha lil marda nastashfi biha muna sakawa a ruwa in mutum bai da lafiya mu wanke ruwan da shi mu bashi ya sha ya warke mara lafiya muna aikin sabai muke sai za a rubutu ka ce ba kyau kuma sannan mafi yawa ba cewa shi rubutun nan ba kyau kuma suka shiga ɗaki ni din nan wallahi mai rubuta ma mai jan ma gumi karatu mai rubuta masa rubutu ya sha wallahi ni din nan sai da aka nuna wa rubuta ka ce to kaga wanda za a kai ma yanzu gashi shi ne wannan rubutun an jima za ka gani shi ka jira zai zo karba ai ko alawar ne zai wuce ya hanyar gidan ya je ya karba to aka za su duniya su sha akwai wani wani fasiki fajirin mutum a zariya ya taru bayan Allah yana zagin waliyyi manya manyan iyayen kungiya ne sunan shi wane ne ikara abubakar imam kai wannan ba su ikarandai ikarandai eh bukar bukar ikara garin a cikin garin zaria to amma masallacin da ba na layin wawa ne sunan masallacin wa masallacin layin wawa ai ka san dawa ba masallacin wurin bayan Allah wannan eh to ala kulli hali wannan mutumin ya je yayi abin da yi shi ne mai cewa wanda ya karanta salatul fatihi gara mutum ya zina da uwansa da irin waɗannan maganganun wal ya wallahi amma wallahi tallahi a wanda ya aikin yake ba da labari da shi suka raba jawhara dubu goma sha biyu a haramin makka suka zauna suka yi aikin saboda Allah ya batar da magana ya ce a ranar da za su gama sai ya mafarkin yana cikin wani ɗaki mai duhu kawai sai ya ga ɗakin ya buɗe sai ya ga jawhara ta zama wani chain ta zama wani sarka kawai ta sauko ta zo ta ɗauke shi ta fitar da shi daga ɗaki ya ce daga ran da aka bar magana kenan na wannan barnan da yi amma kuma su ne suke zuwa su hau mimbari sai a karka ɗauka wasu na cewa a daina shan rubutu karka ɗauka wai ba su sha ne wai wata rana wani saboda haka wallahi a daina mahukayen sunna a daina kokarin sunna wata rana wani wai yana takama wai su yan sunna yana zuwa yana kafirta mutane masu yin kaza yana kafirta masu shan rubutu sai wani kanan sai je ɗakin ka sai buɗe fridge sai ya ga rubutu sai ce mene ne wannan yake rubutu ne yace ba da suna sunan ka gama wa'azi kana kafirta masu yi yace a yace to in kun gaya masu irin wannan ba za su kawo man shadda ga magana a ce sunna sunna sunna da ba a san ta ba yan uwa ainihin sunna kamar yadda na fara faɗi jiya ba shine zikiri ba wani sunnan da ya wuce la ilaha illallah zikirin Allah wallahi shine sunna annabi kai ta fara shi wata faɗa mana wata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli ayani bayan wannan sunna annabi wanda zai na sunna yace abin da yazo yi duniya kenan a shi ne sunna sai ba rasulullah ba wai kai ne da wando ba yanke wando yanke wando to sai ne ne ka yanke wando imamul bayhaqi yace wallahi in ka yanke wandon ka kana tafiya da girman kai da kai da wanda ya bar wandon shi ya ja kasa da girman kai duk sunan kuɗa kuma mu kullum abin da muke cewa inda yanke wando suna ne to bar wando ya ja kasa ma suna ne Allahu akbar.
eh mana ka tambaye shi menene sunna da Allah ba zai ce maka qaulun nabiyyi au fi'lu wa taqdiru wa wannan tarihin ma wani bid'a ne wannan tarihin qaulun nabiyyi au fi'lu au taqdiru hudun shi kanshi ina yake shi a ina ya gano a ina ya samu sai na rasulullahi ne ya faɗa masa ko abubakar ko umar ko usman wani sahabi ne ya faɗa cewa wani sunna ita ce kaunar nabi a wani wa wata firu babu yan kuwa mukaddara hakan ne alfarkul jada ne to ai ya yi umarni da kaya ko shi dan sunna sunan shi gaba ɗaya ta kare a ɗage wannan kaya wa ya ce maka kaya kayan nan jiya mun faɗi sahabban da kansu ma ana sabani a tsakanin su cikin matsalar kaya sai ma Allah yana ba in an ce wasu ga irin kaya da sunan suna yake so shi kullum yana ƙoƙarin ya samu wannan tsarin ne saboda baya son mutane su ɗauka wannan abin dole a lokacin da sai na gano umar shi kuma shi a ganin shi daga cikin sunna har inda sai na rasulullah ya taba tsayawa ya huta an ka zo sai ka tsaya ka huta sunna ne in inda sai na rasulullah ya taba kama ruwa an ka zo sai ka kama ruwa kai inda sai na rasulullah ya taka akan hanya ma yana tafiya shi a wurin shi sai ka taka almajir Sakin wa wallahi babu wata sunna irin ɗariƙan nan ita ce sunnan sayyidina rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
duk wanda ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai rinka ba shi shine gayar shi ake da rikar aje wurin shi ai to haka sahabbai suke da rika da sauran bayan Allah sahabban sai na rasulullah kuwa ba wanda bai da rika sai dai ba san da rika fata ba ba wanda bai da rika dan menene da rika wata nafila da zaka rika ka maida ta aikin ka kullum ka rike ta ba fashi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi rika wata rika a bashi ba kaifiya ba adadi ko wani ya zaɓi ya rabu lahi bai za ka bani iri ne yace lahi za mu bi sanu ka rabu bani da ne kirin lahi shi ya yi ƙarshe da shi za ki mu ne ba zubi ne ko ina kawai suke ku la ilaha illallah ku ce ga la ilaha illallah ne take da rikan ita ko sai da na fatima ba shi aka bata ba ya hayyu ya qayyumu aka bata aslihi sha'ani kullahu wa la takinni ila nafsi tarfata ayyin abdi ga ina kirki ki kuma shi ne da rikan wani kuma a bashi da kaifiya da adadi irin sai yasa ummu hani dan uwan sai sa hani lokacin da sai na suna ya shigo maka ta gaishe yace ga su lagi yace to la ilaha illallah kafa dari a rana la ilaha illallah mi ata marrati ya ba da la ilaha illallah kafa dari yace to kuma in ka kika la ilaha illallah kafa dari nan duk ran da kika yi shigo wallahi ba wanda za a daga irin aikin ku ko yi saukan Qur'ani ne. Imana ko yi saukan Qur'ani ne. La yufau yawma idin li ahadin amalu afdalu mimma yufau ilayhi illa man kana mithla zalika aw zada alayhi. Yan tarikan kenan sai mu. Ko abu da ya zama da alayhi da Rasulullah ke shine afdalu asiyam. Ko ba shi ne na sayyidina Rasulullahi ba. amma shi akan nashi ciwon maganin ciwon sa a irin tafiyar da zuwa ga Allah wannan shi ne afdalu gare shi a sayyidina Abdullahi ba Amr ibn al-As ko ya azumi ɗaya ya sha ɗaya shi ko Hamza ibn Azlami ga shi ma hadisin da na Buhari shi ce mai aka yi kullun kawai ba ba shi duk da an ake haramun ne sauƙin misali ba kyau ka yi azumi kullun amma wannan haka kuma ne ka yi gari su yamu su sabari ko ba a azumi a cikin tafiya to amma Hamza ibn Azlami shi gari ka da sai na suna ba shi shi ne har cikin tafiya azumi yake har wurin yaki azumi yake har a gida kullum cikin azumi yake ba mu iya illa za fa'iman da sabari wa hada سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وانه التي يمشي عليها sai a ce a ina kuka samu ai mu da gane ba karban ina kuka samu mutu a ce a zo a karba a'a ai sahabbai duka karba duke zuwa yin wurin annabi ko tare da hadda shi rai ba yadda aka ce in gaba da wanda yake haifa da dare haka ga hadisin mu tashi wannan mu tawo mare cikin bukhari da muslim ko da yanzu da wani musulunci sai na suna yace zan maka baya yace yace ina son baya akan hijira sai na suna yace mazatin hijratu li aliha yace to alamatu bai'i ya rasulullahi yace ala al-islam wal jihad ishara ne jihad kai ba a yadda mun ga musulunta ka zauna kawai ba irin sa kanun misali sai ka mutunta shi irin su sai mali ibn umar abdullahi kuma yace bayan abu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam wa shtarata ya ambata wa shtarata alayya nusha li kulli muslim hadith muslim sai ya je wurin wani malami wanda bai san falalan Allah ba bai san rahama ubangiji ba malami dan kungiya mai cewa wanda ya kai dan wuta ne wanda ya kaza dan wuta ne ya ce ba shi gama da aiki da zahiri kawai ya ce ya ce to ni ko wallahi na kashe mutum 99 sai ya ga ai duk wanda ya kashe mutan mutum to jaza'uhu jahannam sura kawai mai bata wani wanda ya ce ai kam gaskiya kai balan wuta ne kawai shi kenan sai ƙara zana ɗari da shi sai ta shi ta kuma wani malamin da ya je wurin shege abin da abin da ya faru sai ce a zai yiwu ka tuba amma tubanka ba a nan garin ba ne sai ka bar garin nan ka tafi gari kaza za ka sami wasu mutane suna bautan Allah ka je ka same su ka haɗu da su to Allah zai yafe maka yana hanya kafin ya isa mutu mala'ikun rahama suka zo da mala'ikun azaba wannan sana ai ya riga ya yi kusan isa wannan sana an ai ya riga ya je ba aka ce to a duba a ga da wani gari ya fi kusa sai aka ga ya fi kusa da garin da za shi aka ce a kai shi aljanna to a nan wurin abin da nake so mu duba isharar ita ce da ya makara ya ce bari in tsaya mu wanka ka in je wurin wannan shehin jafai na wuta ba ba magana jafai ce bane da ya makara inda ko tuwa mutum kawai zai zauna da aiki ya tuwa ba sai ya je wurin shehi ba to ai da ta tuntun ma ya ce zama ya yanki kawai ce na tuba ga Allah tunda tun lokacin da ya niyya lokacin da ya gaza na saba'in da tara ya niyya zai tuba tun a lokacin ai na zama matsayin ya tuba inda aka hafi da nasu ko ba haka ba to amma sai gashi da ya makara ma kadai da sunan shi dan Musa suna gashe tashi a wurin bawan Allah wanda zai rike hannunka zuwa ga Allah wata ta sabila man anaba ilayya wannan wajibi ne a cikin addinin musulunci Allah ya kara gane wanda ya fara tsara yin karatu da allo shine sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda ya tsara ya samar da yaran musulmai ya ba su alluna ya samar da malamai su rika karantar da su to rashin sani ne ka san mutane ne haramun ba ya wuya a bakin sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu wata rana ya taɓa zuwa yace إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزبيب زبيب والتمر أن يخلط وتبين صلى يا أنا أتاكم مسشن نبي دبيني sai wani da ya ci ba a cikin na bayansa sai ya ce mashi me zai na rabi Abdullahi Umar ya ce ya tambayi wani sai ya ce kana inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harrama an zabibi wa tawi an yuqlata sai na Abdullahi Umar ya ce kazabta ala rasulillahi yace kai ma annabi ƙarya yace ba yanzu yanzu nan kace annabi ya hana kai ce na ce ya hana kai ka ce ya haramta to kaje har an ce ya hana ma in ka ce an haramta ka yi wa annabi karya to balle ba a ce an hana ba ka zo ka ce an haramta Allah ce yin salati haramun Allah ya kyauta Allah ya kyauta wannan kan ba tsaya a nan ba Allah ya sauke a matansu suna shiga bayan gida da himar yana jan ƙasa sun ce babu laifi kuma yana shiga waɗanda ba tsarki yana shiga wurin da ba tsarki wannan jahilci ne wata sai na rasulullahi wata mata ta taɓa zuwa wurin ta ce inni ra'atun utilu zaini wa amshi fil makanin qadhi sai na rasulullahi ya ce mata yutahhiruhu ma ba'da ni mace ce wanda hijabi na yana tsawo ko shimafi na ko haka ne ko zani na yana tsawo saboda haka kuma yana tafiya ina bi ta wurin da ba kyau sai na rasu ta ya ce ai abin da yake bayan shi in kin bi ta wurin da ba kyau to abin da zai biyo baya zai tsarkake shi kasan garin madina yashi yashi kuwa inda za ka zauna ka miƙe ka kakkaɓe jikinka ya rabu da wannan ƙura yana tsotse da ci baya jaridar ƙasan ƙasashenmu wanda yake inda tiyatsin su janajasa ya shafe shi makalewa da tufafin zai yi na ɗaya tufafin mutanen madina na wancan lokacin ba irin tufafin mu bane a ba ga ko akan matsalar ruwan namiji ba da sai suna yi aida ce kun ji a hukku bi ho bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai salli bi a kana nufin inda kai irin tufafin ka ne ka je ka same shi a cikin tufafin ka kan kare kan karuwan saboda tufafin ba irin namu bane ba wanda zai kankarun ba ne sai haka mu tufafin mu na wannan zamanin inda zai tafi ruwan najasa zai shanye shi su ko tufafin su na zamanin su wani tufafi ne da wani nusuf ne gashin dabba wani ma fata ne wani abubuwa ne ne daban-daban ake tufafin da su wanda yake datti ba zai iya makale mashi ba ko ya shanye shi ko ya zauna a cikinsa. to amma saboda rashin fikin sunna rashin fahimtar sunna rashin gane bambanci tsakanin zamanma da sauran su kai mutane sun zo sun karantar da kansu mu kuma kullum abin da muke cewa mai karantar da kanshi wallahi ba tun daga kafarkon karatun alkur'ani aka fara kwabawa da shi saboda wani mutum ya je kasuwa ya siyo qur'ani musa ya ce ya karantar da kanshi da ya karanta fatiha in an samu ya iya karantawa ya tada hukin daidai ba ana zuwa matsala za a fara rikici dan zai ce a lam zalikar ki kawo gulare ya fi ko ba haka ba in ka ce wanda a halik na ne ne za ku tashin hankali ya za ka ce mashi fa bo musammaya ma'ul hurufi alhali da ya bar musammaya tul hurufi ko in ko har ka yadda da shi ya yadda alif lamin ne to an zuwa lam na shahara a gari ima ko ba haka ba zai ce alif lamin na shahara ka sandra alif lamin tara kai ba ba ala rabu ga ya sami fi ko ba haka ba ya za ka kai wajen da shi nan a lam ne tan alif lamin ne to sai an je ga Sadaka Allah ya ganar da mu don kwa mu koma gaban malamai mu rike bayan Allah da suka rike bayan Allah da suka rike bayan Allah da suka rike bayan Allah har zuwa kai kar ku karbi addinin mutumin da in ka ce waye malamin ka zai fara dindina in an yi sa'a ya sami malam to ya tambaye shi waye malamin shi in ke ce wani bawan Allah ne su fi dan dariƙa ba shehin dariƙa ne to zai zama bai da malamin ne mara barin mu tare da waɗannan bayan Allah wanda suka rike bayan Allah da suka rike bayan Allah da suka rike bayan Allah har zuwa sai ba Rasulullahi ko wanda ya zabe shi tabbara insha Allah zai ga maka malamin shi ma ya ga maka malamin sa haka ba yau shi ba a zama a yi addu'a kowa kawai sai dai ya yi nashi wato wannan rashin duk dai nau'i ne na zara albarka nau'i ne na kokarin dai sai an tawaye bayan Allah amma idan ba haka ba sai na rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a sahabbai suna ammanawa sahabbai suna amin idan an sai na rasulullah zai addu'a sahabbai zai amin to muna ganin bayan Allah na gabata a kaddamar da magabaci wanda ya salla dubban addu'a ya salla dubban ziyarar mamaci ya salla dubban duka wani abu ya san me ake karanta ma mamacin ma to ai shi kamar